إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan rana ta laraba wacce wannan rana mukan haɗu a wannan majalisi don ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka shi ne al'aƙidatul wasatiyya yau muna ranar laraba 22 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1443 wanda ya daidai da yau 23 ne ga watan biyu watan shamsiyya ma'ana watan masu karban albashi watan da ba a gani shekara aihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2022 wanda yau za mu tashi fadar ayoyin da malin ya kawo waɗanda suke tabbatar da sumfattuwar Allah kasancewar Allah ya siffantu da afuwa kau da kai game da kusakurai ko kuma yahewa da kuma gafara da kuma rahama da kuma buwayuwa da kuma iko wannan siffofi duka Allah ya siffantu da wannan daga cikin ayoyin mala ya ce wa ƙauluhu ta'ala da faɗar Allah ta'ala in tubidu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan qadira wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين waɗannan ayoyi malam ya kawo su ne waɗanda suke tabbatar da cewa Allah ya siffantu da rangwame da kuma yahewa da kuma rahama da buwaya da kuma iko akan komi in tubidu khairan shine ma'ana wa qawluhu ta'ala in tubidu khairan Allah ta'ala yace idan kuka bayyana alkhairi ma'ana kuka bayyana wani aiki na alkhairi aw tukhfuhu ko kuma kuka koye kuka aikata wannan aiki na alkhairi a asirce wani bai sani ba aw ta'fu an su ko kuma kuka kauda kai game da wanda ya muku wani mummunan aiki ko ya munanta muku ya muku abin da ba daidai ba sai kuka kauda kai kuka yahe masa to fa inna allaha kana afuwan kadira to lalle Allah ya zamanto shi ma mai yahewa ne game da wanda ya munanta masa kamar yadda kuka yahe to kuma Allah zai iya yahe muku kusakuran abin da kuke aikatawa kaga wannan aya ta nuna cewa ta siffanta Allah da afuwa shine fa inna allaha kana afuwan sannan kuma kadira Allah mai iko ne akan bayunsa ta hanyar mi ma'ana ya yahe musu kadiran kuma Allah mai iko ne akan ya yi musu azaba game da abinda hannayensu suka aikata don haka ku yi koyi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana yi muku afuwa duk da kuma yana da ikon ya muku azaba game da abin da kuka aikata na laifi amma kuma sai Allah ya muku afuwa to kuma haka ya kamata ku zamanto masu afuwa idan wani ya muku abin da ba daidai ba to ku yahe masa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake muku afuwa ko da kuma faɗar Allah da yake cewa wal ya afu sai afuwa ma'ana shine su tuha asiri sannan kuma su kau da kai ma'ana su ƙetare mugun abin da aka yi musu suwa waɗanda Allah ya ba abin duniya ya ba su yalwa misali waɗanda aka ambata a farkon wannan aya wal yasmahu kuma su kau da kai game da wanda ya musu laihi su rumce idanunsu game da wannan laihin da aka yi musu su mai da kaman ba a yi musu ba Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa son Allah ya gafarta muku ne ta sanadiyar afuwa da kuka yi ma waɗanda suka yi muku laifi kuka kauda kai game da waɗanda suka muzanta muku to ku ba ku san Allah ya muku haka saboda haka in ka zamanto mai afuwa mai yahewa mai kauda kai game da laifin da aka yi maka ko kuma laifin da aka yi ma to kai ma Allah subhanahu wata'ala yana iya yi maka haka wannan aya kamar yadda mafi yawan malaman tafsiri ke faɗa ta sauka ne a cikin sha'anin abubakar radiyallahu an a lokacin da aka yi ma'ummuna aisha ƙazafi munafukai wanda akan gabansu shine abdullahi bin ubai bin salul ra'asul munafiqin wajen yi ma aisha matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama qazafi game da abin da ya faru a tahiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da ita a wani yaƙi da ake ce mai yaƙi na bani mustalab wanda idan kuka karanta tarihi musamman ma cikin sira za ku samu wannan a takaitan takaitawa dai lokacin da aka tashi dawowa aisha radiyallahu anha tana da ko a ce dan kunni ko kuma wata sarƙa ta neme ta sama da ƙasa ba ta ganta ba to dama akwai ɗakin da ake ce mai haudash ma'ana wanda ake yi ma mata busa raƙumi ita kuma a lokacin nan ba ta da ƙiba ba ta da yauni har a iya gane cewa ba ta ciki ashe bayan ta kewaya ta dawo sai ba ta ga wannan maratayin nata ba ta je nema ana tsammanin tana cikin wannan ɗakin na bisa raƙumin shi wanda yake kula yake shan raƙumin nata sai ya tayar da raƙumi shi kenan sai aka tafi ashe an barta yanzu da ta dawo sai ta iske duka wannan ayarin sun ta sai ta zamana wurin nan tana jira kenan in aka ce ba a ganta ba kenan za a dawo nemanta to dama a ƙa'ida idan aka yi wata tahiya akwai wanda ake bari baya wanda shi daga baya zai zo wanda zai riƙa bin hanyar da su waɗannan ayarin suka taho tana yi wa wani ya yada wani abu kenan shi da ya zo daga baya sai ya riƙa tsintsan waɗannan abubuwa da aka yada ya kai to cikin duhun dare ne ko da ya zo sai ya ga alamar kaman duhu kaman mutum ne a wajen sai ya gane aisha ce ummul mu'minin ƙarshe sai ya yi istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi ne abin da ya faɗa bayan wannan istirja'i bai yi ma'aisha ko da kalma guda ba sai ya zo da raƙumin shi sai ya kwantar da raƙumin ta hau ƙala bai ce mata shi ne sai ya jawo ta zuwa can lokacin da aka je can ba a ganta ba sai ana nan sai gashi wannan jaye da ita sai munafukai suka fara tsogumi suna cece ku ce daman mun ci ai ba banza ba to wannan abin ya tada mata hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin shi ya tashi ƙarshe dai haka ta rayu wani lokaci ba ta ci ba ta sha har ta nemi izini manzo Allah ya ba ta izini ta je gida ta je gida har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in ta san ta yi wani abu ta nemi gafara Allah Allah ke gafarta mata ta nuna cewa ita ba za ta iya barrantar da kanta ba al'amarinta yana wajen Allah hankali ya tashi aka yi ta cece kuce aka yi ta yada waɗannan maganganu sai da Allah ya saukar da farkon suratu nur ya wanke Aisha radiyallahu anha yace innal ladina ja'u bil ufki usbatun minkum waɗanda suka zo da wannan kiran ƙarya wasu jama'a ne daga cikinku Allah ya yi bayani ya wanke ta ƙarshe kafin wannan akwai wani daga cikin waɗanda abubakar radiyallahu anhu shi ke ɗauke da yaunin shi yana kulawa da shi sai ya tsoma bakin shi shi ma cikin irin waɗannan maganganu sai abubakar ya ce to shi kuma daga yau ba ya yanke duk abin da yake masa to sai Allah ya saukar da wannan aya wala ya'ta li ulil fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba kada waɗanda Allah ya bayarwa daga cikin kusuran cewa ba za su taimaka ma ba waɗanda Allah ma'ana ba za su taimaka ma makusantansu ba ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba ku san kuma Allah ya gafarta muku karshe Abubakar ya ce eh muna so to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wal ya'fu ma'ana su suturce sannan su ƙetare iyaka ma'ana su ƙetare abin da aka yi musu musamman ma waɗanda Allah ya ba falala da yalwa waɗanda aka ambata a cikin wannan aya wal yasfahu su kau da kai shine su kau da kai game da laihi da kuma rumtsa idanu game da wannan laihin da shi kuma wanda ya musu laihin sai Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba kwa son Allah ya gafarta muku ne dalilin afuwa da kuke ma mutane da kau da kai game da waɗanda suke munanta muku ba ku san kuma Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurun Allah mai gafara ne ma'ana Allah mai yawan gafara ne rahimun kuma Allah mai jin kai ne rahamar Allah tana da yawa kunga wannan aya ita kuma tana tabbatar da me gafara da yahewa ta ubangiji Allah subhanahu wataala wannan siffa ce ta Allah Allah ya siffanto da gafara da kuma yahewa rahama saboda haka ana son in an yi maka laifi ka yahe don kai ma fatan Allah ya yi malakin da kai idan ka yi koyi da Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mala ya ce wa ƙauluhu ta'ala da kuma faɗar Allah ta'ala walillahi al'izzatu wa rasulihi buwaya da ƙarhi na Allah ne da manzansa wannan raddi ne Allah yake ma munafukai waɗanda suka riya cewa ƙarhi da buwaya nasu ne su adda ƙarhi akan masu imani kamar yadda ya zo a cikin suratul munafiqun to hum alladhina yaquluna la in raja'na hum minane inda suke cewa hum alladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل suka nuna su ne mabuwaya su ne masu ƙarfi akan masu imani suka rance in sun koma madina sai sun fitar da sai waɗanda suke masu ƙarfi mabuwaya sun fitar da waɗanda suke ƙasƙantattu wulaƙantu cewa su munafukan su ne masu ƙarfi su ne waɗanda suke buwayayyu masu imani su ne ƙasƙantattu sai Allah ya maida musu raddi ya ce walillahi al'izzatu wa lirasulihi walil mu'minina walakin almunafiqina la ya'lamuna ƙarfi da buwaya na Allah ne da manzansa da kuma masu imani amma su waɗanda suke munafukai ba su san da haka ba yana kaga wannan aya ita ma ta tabbatar da mi sufatuwar ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala da buwaya ko da kuma faɗar Allah da ya dangane da Iblisa ya ce fa bi izzatika na rantse da buwayarka Iblisa kenan shedan yayi rantsuwa da buwayar Allah ya ce la'ughwiyannahum ajma'ina sai na batar da su gaba ɗaya sai na batar da ƴaƴan annabi Adam shine in ƙawata musu shawoyi in shigar da su a cikin shibuhohi ko in shigar da shibuhohi a kansu har su zamanto batattu gaba ɗayansu to lokacin da ya san da cewa makircin shi shi shaɗan ba zai yi najahi ba ma'ana ba zai ci nasara ba sai dai a cikin waɗanda suka bi shi daga cikin waɗanda suke ma'abuta kafirci da saɓo sai ya toge ya ce illa ibadaka min humul mukhlasi sai dai bayan bayinka daga cikinsu waɗanda suke al-mukhlasi waɗanda aka tsarkake su kaɗai ne ba zan samu sa'a a kansu ba waɗannan ayoyin duka idan muka diba za mu ga a cikinsu akwai siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da afuwa da kuma ƙudura da gafara da rahama da kuma buwaya wannan siffofi ne na kamala waɗanda suka dace da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne siffantu da wannan bayan haka sai mala ya zo da wasu ayoyi waɗanda suke tabbatar da suna ga Allah da kuma korewa Allah tamka ko kuma misali Allah yana da sunaye kyawawa sannan shi Allah babu wani abin da yake kama da shi ko kuma misalin shi shi ne mala ya ce wa ƙauluhu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ƙauluhu تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا و ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه يحبونهم كحب الله mala ya ce wa ƙauluhu da kuma faɗar Allah ta'ala tabara kasmu rabbika ko ma'ana suke cewa albaraka ma'anata shi ne bunƙasuwa da kuma ƙaruwa attabarruk kuma addu'a ce ta albarka da albarka kenan ma'anar ayat tabaraka ismu rabbika ya ɗaukaka ya girmama sha'aninka ma'ana sunanka sunan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya girmama ya ɗaukaka haka kuma sha'aninsa ya girmama ya ɗaukaka shi yasa aka ce wannan lafazin ba a itilaƙin shi a kan kowa sai dai ga Allah Allah kaɗai ne ake ma wannan itilaƙi a ce tabaraka smuka ko? tabaraka smuka ya ne ziljalali wal ikram ma'abuci girma da kuma karamci wanda in ban manta ba tafsirin wannan aya ya gabata a cikin ayoyin da aka zo inda suke tabbatar da huska ga Allah faɗa shi da ya ce fa'abuduhu ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'anarsa shi ne ka kaɗaita Allah da bauta kada ka bauta ma wani tare da Allah saboda abin da ake ce ma al'ibada shi ne ƙasƙantar da kai a shar'ance kalma al'ibada suna ne wanda ya ƙunshi dukkan abin da Allah ke son shi kuma ya yarda da shi na maganganu da ayyuka bayyanannu da kuma ɓoyayyu sai ce wastabir li'ibadati ka tabbata ka yi haƙuri a kan bautar Allah ka lissimci bautar Allah ka yi haƙuri a kan wahala da a cikin bautar Allah sannan da yake ce hal ta'alamu lahu samiyya shin ka san wani wanda yake mai irin sunan Allah wannan istifhami ne lil inkar ko akwai wani mai suna irin na Allah ko ma'anarsa shine ai babu wani misalin Allah ko kuma tamkar Allah subhanahu wata'ala ballantana yayi tarayya da Allah a cikin bauta a cikin a cikin ibada wa qawluhu da kuma fadarsa wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake tamkar Allah in an ce al-kufu a yaren larabawa shine an-nazir ma'ana tamka ai Allah baya da tamka baya da misali baya da abokin tarayya daga halittunsa qauluhu hadarsa da yace fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah andad shine malamai suke ce anniddu aluga shine almislu misali kada ku sanya wa Allah wani misali ko tamka ko kuma kama aikakku riƙi ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu misallai ko kuma wasu tamka waɗanda kuke bauta ma tare da Allah kuna daidaita su da Allah a wajen so da girmamawa wa antum ta'lamuna alhali kuma ku kun san ubangijinku mahalicinku mahaliccin kome sannan kuma babu makawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu wani abin da yake tarayya da Allah da kuma hudar Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙon kishiyoyi ko kuma misallai wasu misallai ko tamka waɗanda ba Allah ba suna bauta musu tare da Allah ko suna daidaita su wajen bautan Allah a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya gama ambaton dalili wanda yake nuni akan kaɗaituwarsa a cikin aya wacce take gabanin wannan aya sai Allah ya ba da labari tare da cewa wannan dalili ne zahiri mai amfanarwa game da girman iko na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƙudurarsa da kuma kaɗaituwar Allah da halitta shi kaɗai ne mai halitta sai ba da labari tare da wannan cewa ana samun wasu daga cikin mutane waɗanda suke riƙan wasu misallai tare da Allah suna daidaita su wajen bauta kamar yadda suke bauta wa Allah haka suke bauta musu wasu sun riƙi suna bauta ma gumaka waɗanda suke kasassu ne su gumakan waɗanda su gumakan kasassu ne wannan kenan to shine Allah subhanahu wata'ala ce yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yanda masu imani suke son Allah ma'ana ku kafirai ba su takaita ba akan bautan Allah ko kuma bautan waɗannan misalai ko kishiyoyi da suka hada da Allah a'a suna ma son su so wanda yake mai girma har sun ma huce iyaka wajen ƙaunarsu da son su kamar yadda suke son Allah suna ma daidaita Allah da halittunsa kenan waɗannan ayoyi abinda a shahida a cikinsu a cikin waɗannan ayoyi akwai tabbatar da suna ga Allah da kuma girman Allah sannan kuma a ciki akwai kore kama da Allah a cikin sunaye da kuma tamka da kuma misali waɗannan ayoyin duk sun kore wannan babu wani abin da yake kama da Allah a wajen suna ko kuma wajen tamka ko wajen misali sannan mala ya zo da wasu ayoyi waɗanda suke kore haɗa Allah ko kuma wani abin tarayya tare da Allah babu wani abu wanda yake tarayya da Allah wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahu الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبارك, ال... تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون waɗannan ayoyin duka suna kore tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kaɗai ne babu wani abu ko wani wanda yake tarayya da Allah shi ne cewa ƙulil alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata da yabo ga Allah maɗaukakin sarki alladhi lam yattakhidh waladan wanda bai riƙi ɗa ba bai da ɗa kamar yadda yahudu da nasara suke cewa da kuma wasu daga cikin mushrikan larabawa walam yakul lahu sharikun fil mulki Allah bai da wani abokin tarayya a cikin mulki, cikin mulkinsa da ayyukansa kamar yadda waɗanda suke sanawiya suke faɗa da sauransu waɗanda suke cewa Allah biyu ne. Sannan walam ya kullahu waliyun mina zulli, Allah subhanahu wa ta'ala ba ƙasƙantacce ba ne balantana ya buƙata zuwa ga wani masoyi ko kuma wani waliyi ko wani waziri ko wani wanda zai ba shi shawara a'a Allah baya haɗuwa da kowa kuma baya neman taimako ga kowa Allah shi kaɗai ne wa kabbirhu takbiran ka girmama Allah girmamawa sannan da ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi halittun da a cikin sammai da ƙasa suna tsarkake Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku shi adda mulki wa lahul hamdu yabo da godiya na Allah ne sun tabbata ga Allah kuma sun keɓantu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi babu wani abin da yake buwayar Allah. Sannan tabaraka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ya girmama ko alladhi nazzala al-furqan wanda ya saukar da al-furqan mai rarrabewa shine alqur'ani an ambace shi furqanan saboda yana rabawa tsakanin gaskiya da ƙarya saboda haka aka ce mashi furqana Allah ya saukar da shi ala abdihi ga bawan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan siffa ce ta yabo da Allah ya ma annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko liyakuna lil'alamina nadira don ya zamanto mai gargaɗi gami ga talikai gaba ɗaya wannan kenan waɗannan ayoyin duka suna tabbatar da mi suna kore tarayya ko wani abu wanda yake tarayya da Allah a cikin komi wa khalaqa kulla shay'in Allah ya halicci komi fa qaddarahu taqdira ya qaddara shi qaddarawa ما اتخذ الله من ولد الله بيركدا با وما كان معه من اله كما باب wani abin bauta tare da Allah Allah shi kadai ne bai tarayya da kowa wayannan duka ayoyin suna tabbatar da wannan fata'ala ko sarki ya tabbata ga Allah amma yushrikuna game da abin da suke hada Allah da wani sannan hada Allah ne ya ce fala tadribu lillahi al-amsala kada ku buga ma Allah misallai babu wani wanda yake misalin Allah ko tamkar Allah ballantala a rika buga misali da shi sannan aya ta ƙarshe ko shine kulka ce musu innama harrama rabbi alfawahisha kawai ubangiji na ya haramta dukkan alfashoshi abin da ya sanya su haramun ne in an ce alfawahishi jam'i ne na alfasha shine abin da ya kai matuƙa a cikin muni da kuma sabo ma zahara minha wa ma batana abin da ya bayyana daga wannan alfashoshin da kuma abin da yake boye duka Allah ya haramta wal ithma da dukkan sabo wanda yake yana sabbaba mutum samun zunubi wal baghiya bi ghairi al haqqi da kuma zalunci da ketare iyaka da ketare haddi ba tare da gaskiya ba wa an tushriku billah haka Allah ya haramta ku yi shirka da Allah ku hada shi da wani a cikin bauta ko malam yunazzil bihi sultanin abinda Allah bai saukar da hujja ba akan shi wannan shine maudu'in wurin shahid a cikin wannan aya wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun haka Allah ya haramta ku faɗa ma Allah abinda ba ku da ilimi kenan shahid kamar da waɗannan ayoyi duka a cikin su akwai kore tarayya da Allah subhanahu wataala da tabbatar da mi kadaituwar Allah da kuma kammaluwa ga Allah subhanahu wataala da kuma kore ma Allah da sannan dukkan halittu gabaɗi suna tsarkake Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne ƙarshen wannan ayoyin kuma nan za mu dakata ganin ƙurewar lokaci. Sai Allah ya kai mu sati na gaba kuma za mu tashi bayani akan abin da ya shayi tabbatar da daidaituwar Allah akan al'arshin shi shi ne isbatu istiwa'illahi ala arshi ayoyin da suke tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan al'arshin shi yana nan sama amma ilimin shi ya kewaye game da komi. abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kusa kuran da muka Allah ya yi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah